أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa barkamu da saduwa da ku a cikin wannan lokaci wanda yake mai albarka wanda ake gabatar da wannan maudu'i ko kuma wannan karance-karance da malam yake gabatarsuwa waɗanda suke masu amfanin al'umma wanda yake tana a fa'ida tana haɗa gaba ɗaya amma waɗanda suka yi amfanuwa da wannan su ne ɗaliban ilimi. Da fatan muna tare da malam da suke laraba suka ce al-ma'ruf la yu'arraf muna tare da malam malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh almajirin malamai malam barka da zuwa barka barka to da fata Allah mu dokin sarki shi muna jagora amin amin amin amin shehi kamar yadda kuka sani yan uwa karance karance sun gabata tare da malam kusan ne a ganin wanga shine darasi na tara ma in ban manta ba eh kwarai da gaske yace kullun awa biyu ake yi sai ka rufan yasu biyu yawa kenan a- tara tara a rufan yasu bi insha Allah ta'ala da fatan Allah maɗaukin sarki shi ma malam jagora shi arzita shi da waɗin daidai da kuma aiki akan daidai.
amin dumuru A yau ɗin nan insha Allahu maudu'in mu na farko wanda zamu tattauna akan shi shine ijazul lagu lugawi insha Allahu ta'ala.
na'am Da wannan akwai ababuwa da yawa da wannan maudu'i ya kumsa. Da farko za mu nemi malam shi mana ta'arifi na ijaz.
Na'am.
Gabanin mu shiga cikin maudu'in mu gadan-gadan insha Allah.
To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yan uwa muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna tare da Sheikh Dr. Malam Ali insha Allahu ta'ala za mu gabatar da wannan maudu'i na wato ilimi da fahimta su ne jagora na kalima ta al-i'jaz malaman lugha suke cewa taduru haula ad-du'fi wa mu'akhkharatu shay abinda take nufi tana nufin wato da'af rauni sannan kuma tana nufin mu'akhkharatu shay'i karshen abu al'ajuzu wato in muka duba shine bayan mutum ko mu ce dumanya ko kuma al'ajizu in an yi ma wato jimin sukuni ba dhamma ba tana nufin kasawa to an ka ce al'ijaz daga a'jaza kenan ya gajiyar kenan gajiyarwa al-lughawi kuma wannan wanda take da alaka da yaren larabci kenan Qur'ani yana da ijazi daban-daban wanda za mu zo bayani kansu insha Allahu ta'ala kuma shi wanda yake da alaka da lugha din akan shi ne za mu gabatar da wato wannan bayani insha Allahu ta'ala Insha Allah, Allah ya saka da alheri malam.
amin To malam sai mu diba abun ga tambayar mu ta biyu shi na sha'a ta ilmul ijaz.
na'am Malam muna a dan kara muna haske akan wannan.
kalima tana sha'a tana nufin tashin abu yaushe ne abu ya fara ko ba haka ba shine abin da ake nuhi da al-ijaz al-lughawi wato farkon shi wato ijaz kin tashin shi ko asalin sa a tarihance domin yana da kyau a cikin kowane ilimi ka san tarihin wannan ilimin zuwa yau ka san tarihin malaman da suka yi ma wannan ilimin zuwa yau da manhajojinsu da mazhabobinsu zai taimaka ma wajen fahimtar ilimi da kyau Gaskiya.
idan muka zo na sha'ata al-ijaz ya faro ne tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam farkon da alqur'ani ya sauka larabawa wato sun ce alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba to sai qur'ani ya kalubalance su cewa su kawo irin alqur'ani tun da sun ce ai mutum ne yayi shi to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum ne dan haka babu abin damuwa shi mutum ne irin su dan haka suna iya su kawo shi irin alkur'anin tun da dan adam ne irin su to daga wannan lokaci al-ijaz ya samu asali kawai ne zabure ce ilimin ijaz yau ne aka fara ko Eh, bid'a ne Gaskiya ke ka san mutane ababuwan su yawa gare su.
haka Kware- kware- sai hakuri Wa- Sai hankuri kwarai ko. Abu na uku da muke son mu tambayi malam shine ahammiya ta ilimi na ijaz.
to ilimi na al-ijaz yana da muhimmanci sosai domin yana nuna ababe masu muhimmanci an gane ko daga cikin su nuna cewa lalle alkur'ani nan daga wajen Allah yake abu na biyu nuna cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ne idan ku waɗanda suka tabbata to komi zai tabbata domin in ka yarda alkur'ani daga wajen Allah yake zaka gaskata duk abin da ke cikin sa in ka yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne duk abin da ya inganta daga gare shi zaka yarda da shi kidan daga nan zaka tabbata musulmi na gari ina fata an fahimce ni shi yasa zaka ga ma ayoyi abin da suke kokari in sun tabbatar da gaskiya alkur'ani za su gaskatar da tabbatar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya zo da alkur'ani wanda shine ma'anar kalima ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am malam Allah ya saka da alheri amin to malam nau'uka na ijazil lugawi shin shina da nau'uka ko kuma nau'i gudana to shi al-ijaza kanshi nau'uka daban-daban ne ina fata an fahimci shi kanshi wato ijazin kala-kala ne yana da rassa balma malamai sun ce ijazi na Qur'ani bai da iyaka ina fata an fahimci ni domin in mun ce al-ijazul lughawi wanda yake da alaka da yaren larabci laraba wanda Qur'ani ya sauka a zamanin su da kuma wanda zai koyi larabcin bayan su ya zama malami ne a larabci shi zai kula da al-ijazul lughawi amma kafin wannan bari mu dan bada misalai al-Qur'ani ya zo da al-ijaz al-ilmi ababen da Qur'ani ya faɗa na halittu sirrin halittu waɗanda sai yanzu ne ma bincike yake bayyana cewa abinda Qur'ani ya faɗa yanzu ya bayyana ilimi ya tabbatar da haka tare da cewa shi manzon da ya karanta alkur'ani nan ummiyi na bai yi karatu ba waɗanda ya rayu cikin su ummiyina na don an ce alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiya kaga shi annabi ummiyina su ma ummiyai ne mutanen sa wato huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum to sai ya bada labarin abinda sai bayan shekara dubu ɗaya da wani abu babu kuma wato na'urorin da za a gano wannan abin sai ilimi zai tabbatar da wannan abin kaga ya nuna cewa abin nan daga wajen Allah yake shi yasa kaga akwai al-i'jaz na al-Qur'ani fi ulumil ard a cikin binciken ƙasa Qur'ani ya nuna ƙasa bakwai ce bincike yanzu kuma ya nuna cewa ƙasai ƙasai ko ƙasashe waɗanda suke guda bakwai ne ba ƙasashe irin waɗanda na Nijar da Najeriya ba a'a nau'i nau'i na ƙasa wanda wata tana saman wata guda bakwai ne zubi Allah subhanahu wata'ala ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mislahunna Allah ya halicci sammai guda bakwai wa min al-ardi daga ƙasa mislahunna tamkar su shin ƙasan nan guda bakwai me ake nuhi da tamka adadin su bakwai sannan kuma shin kamar yadda sammai suke da rarrabe haka ne ko ku su haɗe suke to a'a mislahunna wajen adadi malamai sun yi sabani shin yadda akwai tazara tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa haka ne misali akwai tazara tsakanin wata wato sama da wata sama akwai tazara haka ne akwai tazara tsakanin sama da sama wannan kuma malamai sun yi magana akan shi in ka diba cikin fatawa na allajina da'ima sun kawo sabanin malamai akan wannan in ka diba qur'ani yayi bayanin ababen da ke cikin sama misali tafiya sama alqur'ani ya nuna cewa ba a iya tafiya sama kai tsaye sai dai a tafi ana karkatawa ana juyawa to kuma ishara ta alqur'ani ta gabatar da wannan da dan Allah ya ce walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fa dhallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun walau fatahna alaihim baban min as-sama' da mun bude musu wato kofa ta sama su tafi kenan fa dhallu suka kasance fihi a cikin wannan abin nan kofa da suke son su kai ya'rujuna suna hauhawa to kaga bai ce ba za su tashi sama ya aluna sai ce ya arujuna domin kalima ta al'araj tana nufin karkata wannan ya nuna ko jirgin sama zai tashi bai tashi kai tsaye sai ya kewaya tsuntsu idan ya tashi yana kewayawa ba abuwa bai tashi tsaye shi yasa Allah ce ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna yi sama tafiya wadda kamar akwai nau'i na kwanoni tafiya kamar ba kai tsaye ba to kaga wannan ijazi ne wanda ilimin yanzu ya tabbatar da shi to idan muka duba cikin ilimin likitanci alkur'ani ya tabbatar da ababe da dama ina fata an fahimce ni qur'ani ya nuna yatsun dan adam wato ma'ana hikimar da ya nuna cewa za a daidaita yatsun dan adam bala qadirina ala an nusawiya banana za mu daidaita su yatsun dan adam sai aka ce to me yasa aka zancen ba a ce dan adam ba sai aka ce yatsun sa saboda ashe wannan zanen da ke hannun dan adam na imprint kowa yana da nashi to ba zai bace ma Allah ba Allah ya mai da kowa akan halittarsa hikima kenan ma'ana dai akwai shi daban-daban akwai al-ijazul qasasi qur'ani ya bada labari duk kissoshin da al-qur'ani ya bayar har yanzu ba a cimma kissa guda ba da akwai ƙarya a cikin ta ko gaba guda ma kissoshin annabawa da dama qur'ani ya bada labarin su alhali ahlul kitabi suna rike da injila da at-taura qur'ani ya bada labarin annabi isa ya bada labarin annabi musa ya bada labarin annabi adamu farkon duniya duka waɗannan kissoshin da Qur'ani ya bayar har yanzu babu inda aka samu kuskure a ciki akwai al-ijazul ghaibi Qur'ani ya bada labarin wani abu wanda zai faru zuwa gaba lokacin da Qur'ani ya sabka yake cewa wasu mutane sun yaki guda biyu ko al'ummomi guda biyu wasu sun rinjaya amma bayan 'yan shekaru kaɗan waɗansu za su rinjaya waɗanda aka rinjaya za su rinjaya cikin suratul rum alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون من بعد غلبهم بايا الرنجاي روماوا سيغلبون ذا رنجايا في بضع سنين أتكن بضع دقا شكرا أكزوا قوما ذا رنجايا كاقا هذا لوك تيفا كما أبين يزو يكسن شي هكا تدرا هكا نغا واتو إعجازنا القرآن ينا دب fannoni daban-daban cikin ilimin sararin samaniya cikin ilimin ƙasa cikin ilimin abincin da ake ci cikin ilimin ɗabi'o'i masu kyau waɗanda ya ce a yi da waɗanda ba su da kyau ana ganin sakamako a duniya ƙur'ani ya ce luwaɗi bai da kyau ana luwaɗi ana ɗaukar cututtuka zina ba ta da kyau yau ana yin zina ana ɗaukar cututtuka shan giya bai da kyau ana shan giya ana samun cututtuka to kaga wannan duka ijazi ne na alƙur'ani ta fanni daban-daban da alƙur'ani ya yi bayani wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin daga cikin su malan akwai ijazul bayani fil qur'an Aha, na'am to shi i'jazul bayani yana da alaka da al-i'jaz al-lughawi idan muka duba shi i'jazul lughawi ya karkasu gida biyu ina fata an fahimci ni ma'ana suna malamai suna karkasa shi manya kaso manya gida biyu kaso na farko shine al-i'jaz al-lafzi al-lafzi lafuzan al-qur'ani abu na farko duk kalmar da Qur'ani ya kawo idan da za a cire ta duk kalmomin duniya idan za a kawo su ba za su yi daidai ba shi yasa akwai wani malami ana kiransa Dr. Fadl Samar Ra'i ana kiransa yayi wani littafi sunansa Balaghatul Kalima fi Ta'bir al-Qur'ani kalima duk wanda ka Qur'ani ya amfani da ita in ka cire ta ko ko sai in ka nemi sirrin ta ka kama yin bincike mai yawa misali waɗansu ka ce a cikin suratu Yusuf akwai kuskure ƴan uwa Annabi Yusuf sun ka ce يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب سيكون تتشيشي كو كركيشي to kaga sai suka ce ya kamata a ce faftara sahu dhi'ibu sai kerkeci ko kura ta farauce shi domin kura ba ta cinye dan adam suka ce to kina akwai kuskure da aka bincike sai aka gano a'a asalin kissar fa akala dhi'ibu ita ce kalimar da ta dace domin da sun ce faftara sahu dhi'ibu sai kerkeci ko kura ta farauce shi to sai annabi yakubu zai nemi su kawo mishi sauran kasusuwan annabi yusuf ko tsokar shita ko jijiya amma da sun ka ce fa akala huta canye nama da kasusuwa da jijiyoyi ba ta bar komi ba kenan kaga in ba wannan kalima ba
lalle ka in ba ita an kai amfani da ita ba to sun ja makan su matsala abin ba zai yiwa ba to kaga wannan balagatul kalima kuma abu na biyu sai balagatul ma'ani ma'anonin da alqur'ani ya zo da su duk ma'anar da kaga Qur'ani ya zo har yanzu ba a taba samun wata ma'ana ta Al-Qur'ani ta ci karo da wata ba shi yasa Allah ce afala yatadabbaruna al-Qur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن شن باسو تدبر القرآن ولو كان من عند غير الله بعد دا القرآن يا كسنتي بعد وجه الله yake ba lawajadu fihi ikhtilafan kaseera da sun samu sabani mai yawa to wannan aya tana buƙatar bayani mai yawa zamu yi bayanan gurgurdon abin da lokaci zai ba mu a gurguje na farko shine cewa to ya ce za a samu sabani mai yawa to za a samu sabani dan kadan a'a ba haka shi nufi ba na ana zancin sabani na dan adam in yayi littafi to ba mamaki a cikin sabani mai yawa shi yasa ba yana nufin za a samu kadan ba ko kadan ba za a samu ba abu na biyu ikhtilafin da ake nufi sabani mai yawa bai Imam al-Qurtubi da yazo kan wannan aya sai ya nuna bai shafi sabani tsakanin wata aya da wata aya ba ko wata sura da wata sura dan wata sura ta fi wata sura tsawo wata aya ta fi wata aya tsawo ba ba wannan sabani ake nufi ba sabani na warware kewar ma'ana wata magana ta ci karo da wata shi yasa ma malamai suke yin littattafai nuna cewa ayar da kake gani ta ci karo da wata to bata ci karo da wata ba kai ne baka fahimta ba kenan rashin fahimta ka ne rashin fahimta ka shine shine kawo wannan mun yi muhadara ma ko bayani akan aljam'u bainan nusus a cikin karatutukan da suka gabata sannan abu na gaba lawajadu fi ikhtilafan kasira malamai istinbatin masail suka ce to za a yi ma masu ilimi da masu bincike ɗaliban masu yin majistar da doktora da wanda zai wallafa littafi da duk wanda zai yi rubutu idan an ga wata magana shi ta warware wata to saboda ba maganar Allah bace ashe babu mamaki in ba da gangan yayi ba ana iya ai masa uzuri na fata an fahimci ni to kaga waɗannan mas'alolin da suke karkashin wannan aya to a takaice dai babu cin karo tsakanin wata ma'ana da wata ma'ana ta alqur'ani kenan ijazi na alqur'ani ya shafi kalmominsa duk kalmar da aka aza babu wata wadda ke yin wurinta abu na biyu duk ma'anar da qur'ani ya kawo ita ce top ba yadda za a yi a samu sabani tsakanin wata ma'ana daga wata ma'ana ta alqur'ani to wannan shine al-i'jaz al-lughawi domin lugha tana da alaka ne da abubuwa guda biyu al-alfaz lafuzza sannan kuma al-ma'ani ma'anoni to dukkan su qur'ani yana da i'jazi ya gajiyar kai kadan ka samu wata kalima ka ce bata dace ba a wuri kaza kuma kai kadan ka samu wata ma'ana ka ce ta ci karo da wata ma'ana a cikin alqur'ani mai girma kuma habbisa ila yanzu har tashin alkiyama haka ne maganar take na'am kenan da za ka ɗauko wata ma'ana na'am ka ɗora wani wuri ko ba za ta dace ba za ta dace ba haka nan wata kalima ko abin da ya duk kama yadda ka so ka ci gyara Allah ba zai yi Ba- wa ba ba zai yiwu eh dan ba- ma- wato bawa yayi kadan ya ci gyaran ubangiji Mm. ai malam yana daga cikin wannan tadabburin Na'am.
wannan ma ababuwan da an ka zakulo Eh, Da to shi ne taimakon tadabburin taimakon farko.
Allah ne. taimakon Allah.
so da yawa tunda kaga in ba haka ba tadabburin na zai sa a zakulo Wata- waɗannan wasu ababuwa.
ma'anoni gaskiya in ba ne.
hakan gaba ai da sai dai ai ta hucewa haka ga.
Gaskiya rasa Kwarai sata.
ko.
Mm.
ai da haka na mu taken wannan karatun muke cewa Ilimi da wannan fahimta.
ilimi da fahimta Gaskiya su kuma ne ya zama jagora.
shi na muka ce ai dukkan ɗalibai ya kamata a ce kowane yana nan rike da Da alƙalaminsa, da alƙalamin da abin shi, rubutu.
da abin rubutu Yana saurare yana rubuta.
saurare saboda ababuwa kamar yadda mun ka sha bayani gaskiya abu ne wanda ko doktora kai wani lokaci ba za ka cimma wanga abu Eh ba gaskiya ne sai Ko da ba haka bincike.
ba, sai da bincike.
Mm, Tunda Wallahi.
doktora tana nuna cewa ka iya bincike.
yawwa Amma ba ita ke nuna cewa ka- ba- ka ba- ka daina karatu ba.
yawwa Mm.
lokacin da ka- ka- kai da wannan to shi ka nuna yanzu ka zama ɗalibi Ɗalibi cikakke yawwa ba da yawwa.
kayo doktora ba ka zo ka tsungume Ka ka nuna kamar ka kai ƙarshen ilimi saboda ilimi bai da a iyaka.
ina To Allah- baharun ne Allah ya la ga fahallau.
Allah sahila lahu to Allah ya gane da mu.
amin amin mallan bayan mun an yi mana bayani ijaz na bayan fil qur'an karim ijazul lafzi ne ganin shi ma mun Mun yi- mun taba shi mun ce kalima duk wadda ta zo ba a iya canza ta.
to mallan abun gashi ijazi na tartibul ayat Na'am. To nan kuma shi ko e, ijazi ne wanda ilmin da zamu yi bayani kan shi wanda zai zo gaba yana da alaka da almunasabat.
Ah, Wato sinan mun ce kalima in an cire ta mhm aka ɗora wata mhm ba za ta dace ba wurin za ta.
ta dace ba kwarai.
To yanzu shi ko wanga tartibi a ɗauki wadda Qur'ani ya sa gaba a maida ta baya. A ɗauko wadda ya sa baya a maida ta gaba. Shin zai yi ko ba zai yi ba? So sai a nuna maka yadda kaga kalimomin Qur'ani sun zo a jere.
mhm yadda kaga surorin alkur'ani an tsara su akan halin da suke a yanzu mhm mhm ina fata an fahimci ni to duk abin da zaka kawo kanikanci kana yi kuskure zaka yi Mm.
da ka ɗauke wata kalima ƙur'ani ya kawo ta gaba kan maida ta baya to hikimomin da a- akwai cikin gabatar da wannan sun tashi aiki Ta. Mm.
shi yasa misali bari mu bada misali saboda kasan misali yana taimakawa Mhm, kwarai.
a cikin suratu al-a'raf da aka kawo Dama kisa yana daga cikin abin da muke son mu tambaya yawwa Aha.
da aka zo cikin suratul a'raf mhm sai aka kawo kissa annabi Musa mhm sai aka gabatar da Musa akan annabi Haruna mhm mhm wa ulqiya as-sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun.
wa Harun kaga sun fara da annabi sallallahu alaihi Harun Mhm.
a cikin suratul Taha sai Allah ce fa ulqiya as-sahratu sujadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa Mm.
To kaga can da anka ce Musa wa Haruna na farko an gabatar da annabi Musa saboda shine asalin risalat shine aka fara turuwa ya neman ma annabi Haruna Kwarai.
an gane ko na biyu an gabatar da wato eh, an kawo Haruna a ƙarshe saboda shi yake dacewa da fawasilul ayi ayoyin da suka gabaci ayar da na waɗanda za su zo bayan ta galibi suna karewa ne ne da nunun Mm.
ina fata an fahimci to an ka canza su abin ya ɓaci Kwarai.
kaga yanzu Allah ce fa ulqiya saharatu sajidina kaga sajidin nununta Mhm.
qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun Haruna.
ka gani ko Mm.
qala fir'aunu amantum bihi qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr fala sawfa ta'lamun Na.
ka gani na la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in Na.
ka gani Mm.
To yanzu idan muka ɗauki ita ko suratul Taha yanzu idan muka duba qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa kaji alif qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a kaji alif an gane ko فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى كاجي يكو وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وتلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى كاجي يكو فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى nan kuma sai suka ce an gabatar da Haruna abu na farko saboda shi Haruna ta fuskar shekaru a tarihi ana ganin ya gabaci annabi Musa shine yayansa an gane ko abu na biyu saboda in aka cire aka juya to ita ayat ta fuskar karshen ayoyi za ta saba musu shi yasa sai aka kawo ta ashe kaga kenan tartibin ayoyin Qur'ani da surorin Qur'ani da kalmomin Qur'ani abu ne wanda yana dauke da ijazi da ka taba wani abu za ka yi banna mai yawa to wannan shine al-ijaz at-tartibi na al-Qur'ani
gaskiya kin tun da in mudiba ne da waɗancan ayoyin da waɗanga lalle tabbas da za a yi a kaddamar da wani abu ko kuma a jinkirtar da wani abu to banna za a yi to kaga kenan wanda ga nuna maka akwai i'jazu tartibi a cikin alqur'ani mai girma
Allah ya saka da alheri amin amin sai abun da ya shahi ijaz fil amsal qur'aniyya to al amsal ana nufin abu biyu misalin da za a buga kuma al'amsal ana nufin karin magana, magana ce wadda alƙur'ani zai zo da ita, sai ta zan kamar karin magana, ko kuma misallan da alƙur'ani ya bayar. Ƙur'ani ya buga misallai daban-daban, shi ya sama za ka ga kafirai suna suka ga misallan da ƙur'ani ya bayar. Alƙur'ani ya bada misali da sauro, alƙur'ani ya bada misali da ƙuji. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له sannan kuma ya bada misali da gizu-gizu masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya ka masalil ankabut ittakhadhat baita sannan ya bada misali da sauro inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha to zaka iske qur'ani ya faɗi wata magana ta zan kamar masal kuma misali kamar karin magana innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون to kaga da ce wa kazalika yaf'aluna kamar haka suke aikatawa da za a baka labarin waɗansu mutane misali wanda suke ba na gari ba ko mutane na gari su zo ka ce wani yayi min alkhairi kaza yayi min alkhairi kaza yayi min alkhairi kaza sai ka ce wa kazalika yaf'alu kenan kamar haka ne shike aikatawa jiya haka shike yau haka shike kuma gobe ma insha Allah haka zai kasance al'ada shakan kaga wannan ya zama to kamar masal to za Qur'ani yana da irin waɗannan to amma su al-amsal Allah ya ce wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun Qur'ani yace ana buga mu mutane misalai don su yi don su yi hankali su yi tadabburi su gane inda aka sama gaba to anan dai abinda nake son na ce su al-amsal nan da Qur'ani da kafirai suke suka izuwa gare su akwai hikimomi masu ɗimbin yawa a ciki. Kaga yanzu misali da Allah ya buga misali da kuji. Sai suka ga a ya za ce Allah ya buga misali da kuji. Suna ganin karami ne. To su ku akwai hikimar da ta sa aka buga misalin da kuji. Dan Allah ya ce wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu. Su gumakan da ake bauta ma. Da kuje zai zare musu wani abu ba za su iya karɓar shi ba saboda mi saboda kuje nan karamar halitta ce an nuna musu kuje ya fi allolinku amfanin kanshi.
Duk da kaskancin shi.
Duk da kaskancin shi. Sannan ya nuna cewa ashe kuje abu ne mai wahalar kora. Don yanzu ko mutum ya tafi daji yana kashi kuda sun ka taho kora su bai iya kora su. Tare da cewa kuma ƙanana ne. Kenan kaga akwai kuma cikin halittarsa sun nuna yana da abubuwa da dama waɗanda ake na ana bincike a kansu. Kenan nan kamar Qur'ani na nuna mu mu yi bincike kan kuje da halinsa da rayuwarsa da yadda yake haihuwa da irin abubuwan da Allah ya sanya a cikinsa. misali da Allah ya buga misali da al'ankabut gizo-gizo. Wasu sun buga misali da gizo-gizo ba wani abu na ba. Amma alhali kuma sai ya ce wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut mafi raunin gidaje gidan ankabut. Raunin nan da yawan mutane su ce to ai yana jima lokaci mai tsawo ya gida amma mutum guda na izuwa ya wuce. Shibiya da shi. Sai wasu malamai suka ce a'a bayan wannan an gano wani abu.
bayan wannan.
Ashe akwai alwahan alhissi akwai alwahan alma'anawi. Alwahan alhissi lalle gidan shi in mun kalla mun san da bai da karfi tun da mutum ya zo yana wuce shi. Sannan alwahan alma'anawi ashe gidan gizo-gizo da mata da miji da an haihu idan miji bai bar gidan ba mata za ta kashe mijinta. Kaga ɗai ke. Na biyu ‘ya'ya idan suka girma idan ban masu bata bar gidan ba za su kashe ta. Shi yasa yace ka masalil ankabut ittakhazat baita kamar bacce ce kaga ittakhazat bai ce ittakhaza baitan ba kuma ilimi yanzu na bincike sai nuna cewa namijin gizo gizo baya yin gida baya yin gida mace ita ce take da hikimar da take yin gida shi yasa kawo ta'un yace ittakhazat bai ce ittakhaza ba na'am ina fata an fahimci ni idan muka duba kuma bayan wannan game da abin da shafi sauro inna Allah la yastahi an yadriba masalan Allah baya jin kuma ya buga misali ma ba'udatan wato gizu gizu eh ba'udatan sauro wa ma fawqaha da abin da ke samanta sai malamai suka ce wa ma fawqaha tana daukan ma'anoni guda uku na farko wa ma fawqaha abin da ke saman sauron ashe akwai halittun da ke rayuwa a shi saman sauron ba ma ganin su sai da na'urori waɗanda suke masu ganin abin da yake karami kwarai da gaske sannan fa ma fawqaha abin da yafi sauro girma duk abin da fi sauro girma zai iya shiga ciki. Sannan fa ma fauka wani lokacin ana nufin fauka ana nufin abin da ke ƙasa da sauro bai kai sauro ba. Kinan nan ana nufin kuma duk halittun da ba su kai sauro girma ba. Ashe akwai mu'ujiza wadda take nuna sauron nan yana ɗauke da waɗansu abubuwa kuma akwai abin da ya fi shi girma akwai abin da yake ƙasa gare shi zuciya nawa gare shi wato ido nawa gare shi duk abshe ana nuna muna mu yi bincike ne yau cizon masassarar sauro da cututtukan da sauro ke sama dan adam ga suna ana bincike a duniya ana yin forum forum to wanga abin ne ake cewa bai dace a buga misali da shi ba wanda ke iya hallaka miliyoyin mutane ko dubban mutane to kaga wannan yana daga cikin al-ijaz na al-amsal ta al-qur'ani ko amsal waɗanda suke karin magana ne ko kuma al-amsal na misallai da al-qur'ani yake bugawa wallahu ta'ala a'lam jazakallahu khairan malam Allah ya saka da alheri amin wannan kenan malam abinda muke tambaya na gaba dalalatul ijaz ala masdarin rabbani to madalla me yake nuna cewa alqur'ani daga wajen Allah yake to shine wato domin an ce al-ijaz shine gajiyarwa duk cikin qur'ani babu kalma ta mu'jiza ko ijazi sai dai qur'ani wani lokaci ya kafa hujja ko aya kala in kunta ji'ta bi ayatin fa ati biha in kunta minas sadiqin in ka zo da aya kenan hujja yake nufi ko hujja to amma mi yake nuna alqur'ani daga wajen Allah yake duk annabi in Allah zai turo shi Allah zai turo shi da hujja kawai da hadisi cikin sahih bukhari babu wani annabi da za a turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa utiya ma amana alaihi bashar ko misal misal ma amana alaihi bashar sai an bashi abinda mutane suke imani da shi su gane mu'jiza ne sai ce wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan ni kuma abinda an ka bani wahayi mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babba shine alqur'ani sauran an bashi mu'jizoji wadanda ba alqur'ani ba amma sun kare da tafiyarsa amma shi qur'ani shine mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa tashin duniya saboda sauran annabawa mu'jizar su tana da alakari da wata al'umma kuma da sun mutu shikenan amma shi alqur'ani shine karshen mu'jiza domin daga gare shi Allah ba zai turo wani annabi ba sai aka bar mu'jiza wadda har duniya ta tashi ta kalubalanci duniya ina fatan ana fahimta da kyau to shi yasa kuma idan Allah zai ba annabi wata mu'jiza zai ba shi abinda zamanin nan yayi fice kuma masanan wannan lokaci za su iya gane cewa daga wajen Allah ne ko daga ko da ko ba daga wajen Allah bane misali annabi Musa wa ya fara imani da shi daga cikin mutanen Fir'auna su ne masu sihiri waɗanda aka kawo su kumyatar da annabi Musa sai suka zo da sihiri fir'auna ya ce sihiri na dan ya ce fala na atiyan naka bi sihirin mithli za mu zo maka da sihiri irin sa sai aka zo da malaman sihirin ko da aka buga sai suka ga alimin ba sihiri bane shi yasa su a farkon wanda ya imani tunda suna su sihiri na sai suka gano wanga ba ba sihiri bane to kenan kenan ko kaga ya kamata a ce kai da baka san sihiri ba ka bi su ta hanyar imani lokacin da aka turo annabi Isa likitanci yana da muhimmanci a duniya ko ya ci gaba sai aka ba shi rayar da matacce rayar da matacce babu likitan da zai iya rayar da matacce sai dai likita ya ba mutum magani idan yana da rashin lafiya ko ya suma ya samu lafiya amma mutum ya mutu matak kuma a ce likita ya tayar da shi kaga abu ne da ba zai yi ba ya ce wa uhyil mauta bi iznillah ina rayar da matattu amma da izinin Allah ba shine Allah ba kuma ba dan Allah bane to kaga likitoci su ya kamata su yi imani da annabi isa don sun san cewa ba yadda za a yi mutum ya fitar da mutum da cikin kabarinsa sun san ba su da irin wannan iko to shi ko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka turo shi sai aka turo shi cikin larabawa shi ko babban abin da larabawa suke tinkaho da shi shine iya magana kwarewa wajen zance to sai aka turo shi da alkur'ani ya kalubalance su ta fuskar zance to shi yasa da suka kasa da suka kasa sai ya nuna alƙur'anin nan daga wajen Allah yake don bai yiwa a ce mutumin da bai taɓa karatu ba an gane ko cikin al'ummar da bata yi karatu ba kuma ya zo da abin da da al'ummarsa da al'ummar da ba tashi ba sun kasa kawo abin da ya zo da shi duk al'umma ta duniya in kaga an kawo wani abu masu ilimin ne suke kawo wani abu masu kera mota a turai mailimta ne masu kera jirgin sama a turai mailimta ne duk na'urar da za a yi a duniya zaka iske waɗanda suka yi bincike ne ƙwararri suka yi shi ko suka yi ta to amma a ce a'a ga wani mutum ya bayyana shi bai yi karatu ba kuma na yin abin da duk mailimta ba za su iya yi shi ba kaga ba zai yiwa ba to kaga wannan yake nuna cewa alqur'ani daga wajen Allah yake ina fatan an fahimce ni kenan cewa ba shi ne yayi abin nan nashi ba domin mi domin ba da ba daga wajen Allah yake ba yiwa a ce mutum guda ya rinjayi duk duniya gaskiya mutum guda ya rinjayi duk duniya kaga abin ba zai yiwa ba hankali ma bai to shi wannan yake nuna cewa qur'ani daga wajen Allah yake duk wanda yace qur'ani ba daga wajen Allah yake ba to yazo da irin alqur'ani in ka kasa to alqur'ani daga wajen Allah yake wallahu a'lam Allah ya saka da alheri Amin.
yana wannan shi ke nuna dai cewa wannan mu- eh, abin ga me aka ce ma alqur'ani mu'jiza ce Mhm.
daga Allah madaukakin sarki Gaskiya ne.
kamar yadda malam ya bayani kowane annabi da ma duk abin da mutanen shi suka shahara da shi da Shi- shi shi sai aka- Allah aka ta'ala turo musu.
suka aiko musu wannan manzo Na'am.
tunda kaga kamar yadda malam ya bato annabi Musa sun shahara da sihiri sihiri na'am amma ga lokacin da annabi Musa ya zo su kansu 'yan sihirin tun da ya ce a zo da kowane irin gari Mhm.
a zo wanda yake a tattaro ƙwararre manya manya-manya Mm.
ke da ko can sai da an kai tankaɗe da rere an aka samu manya ba amma suna zakkuwa su da kansu sai su gano wa Ba ga- sihiri bane.
ba sihiri na mu'ujiza ce daga Gas- Allah mulkin gaskiya sarki ne.
ka sai suka ga cewa me ya kamata sai suka suka yi imani kwarai ko kamar shi ma annabi isa alaihi salatu wasalam Salam.
sun da sun shahara da ilimi na likitanci Mhm, sai zaka kira duwar likita ya kai da ilimi ya kai da ilimi Mhm.
bai san rayar da Da matacce matacce ba ba, mhm.
sai ga annabi isa yana rasuwa suka gano cewa lalle wanga hwa Ba ba si- ba- ba- ba hwa ba- si- ba- ba- ba- ba- ba- ba hwa ilimi na ba wanga na yau da gobe Mhm, mhm, wanga daga Allah ne madaukakin Gaskiya ne.
sarki kaga wannan shi ke nuna dai mu'ujiza Mhm.
abu ce dai daga wajen ubangiji Allah madaukakin sarki Sarki, na'am.
mala Allah ya saka maka da alkhairi Amin.
insha Allah mu kuma Allah ya ƙara ba mu ikon fahimta amin da haka na abu na gaba malam dalalati ala sidiqir risala na'am yana kamar dalalati kenan ijaz ala sidiqir risala Na'am, Alƙur'ani yana nuna cewa daga wanda ya zo da shi da gaskiya ne. Dama abin da ake kira al-ijaz sun ka ce amrun amrun khariqun lil ada maqrunun bit tahaddi salimun min al mu'arada.
Mm, masha Abin da ake cewa al-ijaz kamar gaba daya. Amrun al'amari na khariqun lil ada ya saba ma al'ada. Rayar da matacci ya saba ma al'ada.
Allah, kwarai
Ko ba haka ba?
kwarai ku Ah, zuwa da abin da duk kowa ba zai iya yin shi ba. Ya saba ma al'ada tunda kai mutum ne dan adam.
kwarai yanzu kasashen duniya da dama suna kera jiragen sama ai ba kasa guda take kera shi ba Mm, mm, ah to inda mu'jiza ne ai da shi kenan sai zaman to guda kasa guda ta za ta yin shi kwarai to maqrunun bit tahaddi yana tare da kalubale kalubale shine at tahaddi Mhm, kalubale an kalubalance ka duk da yake kal- kalma ta kalubale suka ce larabci ne ba Hausa bace domin wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala to masu karantawa da imala suka ce kalubale sai malam Bahaushe ya ce to kalubalen ka kenan ma'ana i a gani mm. ga hiliga mai doki madalla salimun min al-mu'arada kuma ya zamanto duk zamani wato duk iya tsawon lokacin da yayi an kasa wanda zai zo da irin shi Mhm, to kaga me yake nuna alqur'ani daga wajen Allah ki kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ƙarya yi ba sai aka kawo dalilai daga cikin dalilan na i'jaz shine cewa na farko sai aka ce su kawo sura guda ta alqur'ani mhm, a cikin suratu Yunus am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin misli ku zo da sura guda ta alqur'ani suka kasa daga nan cikin suratu Hud sai aka ce su kawo sura goma am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftarayat mhm.
daga farko aka ce su kawo qur'ani gaba ɗaya afwan Mm, daga- cikin suratu tur an ka ce falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin da su da aljannu ma gaba ɗaya aka ce su kawo irin alqur'ani qul la in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Mhm, ina fata an fahimci ni kenan yanzu an kalubanci mutane ma da hadda aljannu su da muke wasu suke tsoro suke ba, ba, ba Allah suke tsoro ba daga baya sai aka ce to ku kawo sura goma hu suratu hud am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftarayat mhm.
daga baya aka ce su ka sura guda a cikin suratu Yunus am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin misli duk sun ka kasa da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina to yana yiwuwa akwai Laraba a Madina tunda dama su ma Larabawa ne to ce wannan kalubalen mutanen Makka da dai aka yi ma sai aka sake maimaita shi a Madina kuma na sura guda kacal tunda ita ce ƙasa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin kowa da kowa an kace to kaga wannan yake nuna cewa an kalubalance su duk da yake tartibin ayoyin malamai suna cewa dole sai ayi bincike a ulumul qur'an a gani shin wace wadan mine ne amma dai a ma'ana dai qur'anin aka aka ganin shine yafi yawa sannan aka zo da sura goma sannan kuma aka zo da sura daya haka ayoyi suka zo a jere wannan bincike ne na ulumul qur'an to amma dai ita ta madina dole dai tunda sura ce madaniya dole dai sura guda ta yi magana to a takaicin takaitawa kaga sun kasa kaga wannan alqur'ani mu'jiza ne bal ma malamai suka yi cewa alqur'ani da ya zo ce su kawo fahtarul muqara'a ala mu'araba sai suka zaɓi su yaƙi manzo don kas su zo da alƙur'ani don sun san ba za su iya ba misali da su yaƙi annabi da takobi da su zo da alƙur'ani wanne ne fi sauƙi a hankalci
da hankalce ya kamata a ce su zo da alƙur'ani.
Rubutu, ai bai da waya ko? To, sura guda misali, inna a ƙwaina kalkausar, fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar aya uku ne to yanzu zowa da sura irin wannan a rubuce shine mafi sauki ko a dauki takobi a yaki wannan shi ne sauki to kaga sai suka kiya suka sa dukiyarsu suka sa ƴaƴansu suka sa dubar da duk suka iya suka ba da kawunansu suka je suka yaki suka mutu dan kas su yi kawo alqur'ani saboda kawo alqur'anin sun san ba zai yiwa ba sai dai su yi ƙarya su ce launa sha'ul qulna mithla hadha da mun so da mun faɗa to faɗi mana a huta ko huta ba ina fata an fahimce ni to kaga wannan yake nuna cewa alqur'ani daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake to cikin al'amarin ijazi na alqur'ani kuma sai ce a'a ba yanzu ba fa duk wanda za ku kira ku kira duk halittun da kuke so ku kira ku kira amma daga nan hattashin duniya fa in lam taf'alu walan taf'alu in ba ku yi ba yanzu ko ko lokacin da ya wuce baku yi ba kuma yanzu ma baku yi ba to har duniya ta tashi ba za ku iya ba to kaga wannan yake nuna cewa alqur'ani nan daga wajen Allah yake kuma wanda ya zo da shi lalle tabbas lalle daga wajen Allah ya karbe shi dan ba dan haka ba da yanzu an sa shi kumya masu son su ga yayi kumya suna da yawa amma karshe su suka yi kumya Allah kai mu da tsari wallahu ta'ala a'lam jazakallahu khairan lalle wannan alqur'ani kamar yadda aka yi bayani lalle mu'jiza ce daga Allah tunda kaga duk wada mutane suka taru tunda kaga tahaddiyat na'am suna da yawa suna da yawa da inda da tun daga sura daya tun daga qur'ani tun daga qur'ani aka sabko sura sura goma aka dawo sura daya kuma duk sun kasa sannan kuma suna cewa har an kace da mutanen ma da aljannu su suka har allolin su har allolin wanda ushu hada akum min dunillahi duk wanda ba Allah ba an kace shi shiga duk gaba ɗaya shi shiga kuma ai yaƙi kuma amma duk duka gaba ɗaya ƙarshe sun kaga sun kasa sun kasa kuma sai su ce abin gashi to kaga suna iyawa kidan ku kaga ƙarya suke waɗanda tun na can da nan ga magana da ake kaga tun na da masu jin ma larabcin ingantacce duk ya barkace na'am waɗanda ba wai sai an yi karatu ba tun da da bai ɓace ba bai ɓace ba tun daga san ko al'adar laraba da inda suna son yaran su su zamo su iya larabci mai kyau da an aihe su kauye su ga kansu ake tura su don kan masu tasirin tu da birni da birni ya zamanto sun hada kalmomin su da yarla yaren waɗansu al'umma wanda suke rayuwa tare da su tunda kamar muna ga malam yanzu in kana son ka samu ingantaccen Hausa ma ko wani yare ko zabarmanci ko ko ma wani yare ne a duniya wani yare to sai an tai kauye yanzu can za a samu tunda nan ma ya cakule bangaren masu aiki da France ga Angale ga kaza ga kaza duka dai duka haka
masha Allah Allah ya saka da alheri amin amin malam da yake wanga duka bangaruka waɗanga ababen da an ka ambata dukkan su suna karkashin anwa anwa ko kuma nau'uka na ijazi na lugawi na'am to abu na biyar da muke son mu tambayi malam khasa'isul ijazi lugawi shine muke son zu malam sai shi dan yi mana bayani shi larabci an gina shi ne akan ilimin muka guda biyar akwai abin da ake ce ma ilmu matnin lugha ilimin da ke kula da lafuzzan kalima ka je ka san ma'anarsu in ka diba cikin al-ma'ajim kamar mu'jamul wasit lisanul arab zaka iske kalmomi na larabci na biyu akwai ilimi wanda ke kula ilmu fiqhul lugha wanda ke kula da asalin lugha ina fata an fahimci da tarihin ta da kuma ci gabanta da alakata da sauran yarurruka shi ake kira ilmu fiqhul lugha ko ilmu lugha yanzu a zamanin yanzu sai kuma ilmu qawaidul lugha ilmu qawaidul lugha shine ilmin da ke kula da ka'idodin lugha a larabci muna da nahwu yana kula da ƙarshen kalimomi muna da ilmu sarf shi ma ilmi ne na qawaidul lugha yadda aka ciro kalimomi na biyar muna da ilmul balagha ilimin kwarewa wajen zance wanda yake ake kiransa fannul qaul kwarewa wajen zance to idan muka dibi waɗannan ababen duka guda biyar kenan i'jazul qur'an yana da alaka da waɗanga ababen guda biyar to sai mu ɗauke su Qur'ani Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan mun saukar da shi da yaren larabci to waɗanda suke cewa qur'ani misali ya kalubalace su su ce ba balarabe bane to su kawo kalima ɗaya cikin ilimin matanin lugha wadda ba ta larabci bace wadda qur'ani yayi bayani akan ta sai mu nuna qur'ani ba balarabe bane ko su kaga sai qur'ani duk kalimomin da ya kawo babu kalima guda da ba ta larabci ba sai nuna kinan ijaz al-lughawi na'am ina fata an fice ni na'am wannan kuma sai mun yi bayanin cewa banda sunayen da dama ba na laraba bane kamar fir'auna kamar ibrahima kawai ne zaburi ce su waɗannan a su waɗannan ai haka ne suke a cikin yarukan su aka kawo su kwarai ban Don sani wani- wani yana iya Eh, zakuwa ya ce dole kwarai, akar kwarai.
makalla sai kuma ilmin fiqhin lugha ilmin fiqhin lugha yadda ake fahimtar lugha har yanzu bincike ya nuna alqur'ani shi ya tsare yaren larabci domin da larabawa suna rayuwa ne a matsayin wata al'umma kaumiyya bakin larabawa amma zuwan alqur'ani sai ya zo da addinin da yasa qur'ani ya koma na duk duniya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas shi yasa da yawan al'ummomi da suka ji larabci mafi yawanci ta fuskar addini da suka koyi shi kwarai ina fata an fahimci duk da yake waɗansu ta fuskar kasuwanci ne amma dai mafi yawanci eh, ta fuskar addini suka koyi shi to kaga Qur'ani ya tsare ma larabci matsayinsa ya koma wato in, in, in, wato intakala min kauni lughati al-arabiyya an gane ko qaumiyya ila kauniha alamiyya larabci ya hita daga kasancewa shi na wata al'umma kaɗan ya koma na duk duniya Duniya gaba kuma ɗaya.
shi ya tsare larabcin ya ƙi ɓacewa ana ya ƙasa ta kowace fuska kuma an kasa kwarai to kaga ijazi ne na alqur'ani ina fata ana fahimta ta in muka dibi ilmu qawaidul lugha qaidodin lugha qur'ani bai taba saba ma qaida ta yare ta fiqh ta uh, qaidan nahwu ko guda ba babu sarfu binciken asalin kalima ta ta larabci duk kalimar da ka bincike ta a cikin alqur'ani sai ka gane akwai asalin ta a larabci kwarai in ka ɗauki ilimin balaga wanda ya haɗa wato abin da ake ce ma ilmul uh, abin nan al- Bayan.
albayan da ilmu Ma'ani.
alma'ani da ilmu albadi' badi mhm.
da kuma alfasaha duk da ke suna cewa fasaha tana cikin ilmu wato albayan an gane ko dukkansu dukkansu in ka dibi duk wani usulubin da laraba suke amfani da shi na salon kwarin magana qur'ani da ya zo sai ya maida su kasa sun kasa kawo wa irin shi ka ko ga sun san larabcin da kyau amma usulubin da qur'ani ya amfani da shi sun kasa yi kaga wannan yake nuna maka cewa akwai al-ijaz al-lughawi fil qur'an al-karim shi yasa kana iya dauka al-ijaz al-lughawi wanda ke da alaka da al-alfaz kana iya dauka wanda ke da alaka da al-qawa'idun nahwiyya was sarfiyya ko wanda ke da alaka da wato abin nan ilmu fiqh al-lugha dan qur'ani ya faɗi asalin lugha wa allama adam al-asma'a kullaha annabi adam an san da shi dukkan sunayen abubuwa kenan yare gaba daya misali idan muka ɗauka kaga ya faɗi asalin lugha daga ɗan adam wanda aka bashi ita ina fata an fahimce ni Kwarai.
to kaga uh, wannan yake nuna maka cewa kuma lugha tana ci gaba sannan kuma ko da kowace al'umma tana da lugha dama asalin ɗan adam wanda a uban kowa da kowa shi na da tashi yare ko mu ce mahaifin kowa da kowa ko asalin kowa da kowa yana da yare sai ƴaƴan shi suka gadi wannan yaren sannan ilimi na bayani kuma ka'idodin ilmul bayani wanda zamu zo cikin balaga mu faɗe su dukkan su alqur'ani yayi amfani da salo wanda shine an na ƙarshe shi yasa ta kowace fuska suka kasa kawo irin shi ina fata an fahimce ni Kwarai.
wallahu ta'ala a'lam jazakallahu khairan kenan kaga alqur'ani mai girma kenan waɗanga ababuwan kamar sai su zamo sanadarai ne na fahimtar shi na'am na Na- wanda za su taimaka maka ba, kwarai ku, kwarai ku.
don haka kenan in kana son ka fahimci alqur'anin ma gaba ɗai to dole sai ka san waɗanga ilmummuka To shi Qur'anin Arabiyyan na, ya za a yi ka san Qur'ani baka iya baka san Larabcin ba.
ba zai yi ba Kaga matsalar mutanen mu, yanzu mutum bai son karatun nahau da sarfu da adab da balagha. Tunda kaga ilmul adab yana da alaka ne da eh, abubuwan da aka ruwaito na Larabawa. In ka koma sai ka iske duk yadda suka kai kware zance sun kasa kawo irin Alqur'ani.
kwarai kwarai مع الم- مأثور الكلام مأثور الكلام مأثور كلام العرب شعرا كان او نثرا كاغني duka an kawo su an ruwaito su amma har yanzu sun kasa ga alqur'ani kaga tanan ma ilimin adab za gane shi da alaka da alqur'ani ku na'am lalle ka waɗanda ilmuka ko na hau ɗin da kun kai bayani malam lalle tabbas yanzu in mu diba ne ala sabilil misali kamar huruful jar Mhm.
lokacin abin da ban manta Na'am.
malam muna jami'a ko sanar saniya ne na'am da an ka zaka malam sai zaka yake ce mana to bana abin da za ku yi na bangaren nahau shine huruful jar eh sai aka yi ta Muka ce dariya huruf sai muke ta kaddara huruful jar mu da tun nan gaba mu har ma mun An- an- an karanta san su su.
eh malam fatara guda wai huruful jar na'am a shi wai su kan so huruful jar wasu suna suna wakilantar wasu Eh, kwarai ko za ka ga fi amma bi ma'ana ala Ya, za na'am.
ga ala yana da ma'ana fi Nace ababuwan sai gashi ashe lalle abu karatu sai an yi shi aka gane kwarai da gaske kenan dole ga ne- adadin su kuma mu yanzu na cikin nahawu sai kaji an ci maka huruful jarri sitta ko arba'a Shi kenan.
alhali su 21 suke sannan in aka zo huruful jarri akwai harfin da ke daukan ma'ana goma Aha.
to cikin su wacce ce kaga ta'addudul ma'ani sannan akwai lokacin da wani harfi ke zuwa wurin wani Mhm.
kaga wannan kuma wata ma'ana ce sannan Right.
kuma akwai lokacin da suke tasiri wajen hukumce hukumce na shari'a in an kawo fi hukunci zai zamantowa kaza in an kawo ala yana nuna kaza to kaga duka waɗannan akwai wani ɗalibi da rubuta majistar a Libya Eh.
na manta sunan shi amma huruful jarri wa asaruha fi dilalat majistar mai safa kusan 500 da wani abu in ban manta ba dukkan su kan huruful jarri ne.
akan huruful kwarai jar.
ko kuma ina da ita gida in wani ya ce ba hakan na ba shi zai gwada mai.
Kwarai ko. kenan kaga dole na in ana so saboda in ba haka ba shi sa ganin wani lokaci idan ana sauraren karatu na tafsiri da sai ka ga ka jima kana sauraren ayoyin Mhm, mhm.
kuma ana fassara su Kwarai ko.
to lokacin da aka zaka wanda ya karanta bangaren waɗannan ka'idodin Na'am.
na bangaren nahawu balaga Sarfu, sarfu da mm.
sauransu Sai- da kam adab kan kanshi Na'am. mhm.
to lokacin da ya zaka sai ga wai ko ayoyin nan na da na sani kwarai ko saboda bayanin Ko- ya ko canza su sabila.
saboda ba a san ka'idodin ilimin tafsirin ba kawai aka shige shi a kawai kenan kaga dole a samu matsala kwarai ko an Eh, yi dole a sami matsala eh, me aka ce ma abin nan kwasa karan mahaukaciya na Mm, ga malam Sai ka mutum masallaci.
sai kai ta ɗauka wasu ababuwa ka aza kenan gaskiya kamar yadda malam ya ɗan yi ishara wurin gaskiya ya kamata shi mutum duk abin da zaka yi ka zamo ka tara sanadarai Haka, me haka.
an ne sanadarai ka zama ka san waɗanga ilmuka ka ba kanka hankuri gaskiya ne gakka zaka kai tsaye ka ce kai Gaugawa malamin ba ta yi.
gaugawa ba ta yi Mm.
dole ana bukata a tsaye da ta'anni to Allah Allah amin Allah ya kama mu.
amin Allah ya saka da alheri amin malam.
amin abin da shidda da muke son mu tambaye malam a sarfa Mm. to as-sarfa duk da yake kalma wajen eh, binciken lugha Mm.
har yanzu an kasa gano wasalinta an gane ko Mhm.
amma dai Imam Ibn Ashur cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yace to shi dai la'allaha bi fathi sad duk da yake babban malamin balaga ne kuma na lugha amma shi dai ce la'allaha bi fathi sad saboda bai cimma inda aka yi wasalinta ba shi kan shi kenan eh, ko wani ya ce as-sirfa ko as-surfa ko as-sarfa ma tana yi musallaf lughawi ne an gane ko shi as-sarf asalin as-sarf shine juyar da abu Mhm.
tahwilu shay'i an gane ko an wajihi ka juyar da abu daga yadda yake shi as-sarf to amma as-sarf shi wata shubha ce wadda wadansu malamai suka kawo musamman malaman ilmul kalam da na mu'tazila sai suka nuna cewa me yasa larabawa suka kasa kawo alqur'ani ko al'ummomin duniya su har waɗanda suka karanta larabci suka kasa kawo alqur'ani sai suka ce wasu daga cikinsu suka ce as-sarfa shine wato alqur'ani wai ma'ana za su iya akwai wato akwai tawaffuru dawa'i ma'ana qur'ani em, eh, adamu tawaffuru dawa'i qur'ani bai kawo dalilan da ke nuna cewa ya kalubalance su ba sai aka ce wannan kuskure na domin ga ayu ya ce fa'tu bi suratin min misli ku zo da sura kuma wannan cewa ne da ya zo don a gajiyar da sura don ya san ba za su iya kawo ba al'amur huna lil lil ta'jiz dan mu fahimta ba wai shi na nufin su kawo ba don ya san ba za su iya ba ko ba haka ba wasu suka ce a'a akwai a- a- ku tawaffurud dawa'i tunda su wadancan sun ce babu asbab a akwai asbab Allah ya ce su kawo sun kasa waɗannan su ne asbab waɗansu suka ce a'a akwai tawaffurud dawa'i amma Allah subhanahu wa ta'ala salib- saliba minhumul ulum allati tu'ahhiluhum lil mu'arada lalle Allah ya nemi su kawo amma sai Allah ya hana musu ilmomin da za su kalubalanci alkur'ani waɗansu suka ce a'a akwai tawaffurud dawa'i lalle alkur'ani ya nemi su kawo kuma Allah ya ba su ilmumukan da za su iya mu'arada ta alkur'ani sai suka ce illa anna Allah sarafahum qasran wa ilja'an Allah ya juyar da su kasran cilas wa ilja'an kuma ya kyautar da su inji malaman zauri shi ne cilastarwa amma wannan magana duk ta'arifin da maganganu suke kawo kan sarfa hatsarinsa kenan sai ya nuna cewa mutane za su iya kawo irin alkur'ani amma ƙarhin ubangiji ne ya hana su su kawo shi amma ba gaskiya bane ma'alaman ahli sunna ba su yarda da wannan ba duk da shi ibnu ashir wani lokaci yana karkata ga aqida ta ash'ariya nuna wannan ba gaskiya bane domin dalilin da ke nuna ba gaskiya bane duk duniya ta yi kaɗan ta kawo irin alkur'ani Qur'ani ya ce a kawo ya za a yi halitta ta kwaikwayo mahalicinta. Kaga ba zai yiwa ba.
Bai.
Shi yasa ma da yace fa atubi suratul misri wasu suka ce bakin abin da at-tahaddi su kawo sura daya kina suna iya kawowar abin da bai kai sura ba. waɗansu malamai in ka diba cikin ashafa na qadi iya da yace wannan magana ba gaskiya bane wasu malamai sun ce ba gaskiya bace dan ko aya guda ba za su iya kawo ba irin ma'ana da balaga ta alqur'ani kai wasu malamai suka ce a kalima guda ma irin ta ubangiji ba iya kawo domin in Allah ya ce annasu mutane kai ka ce annasu mutane to da iliminka da na Allah game da annasu ba ɗaya bane ba ɗaya bane don Allah ya san kowa ya san abin da kowa yake ya san waɗanda suka mutu ya san waɗanda addarai to kai in ka ce annasu karamcin sanin ka game da mutane dan kaɗan na Kwarai.
duk da mutanen garin ku baka san su duka ba Kwarai.
to kaga ko kalima guda irin ta Allah ba za a iya kawowa ba Wa- wa mutum.
tunda an ce ka ce annasu an ce Allah ya ce annasu to yi muna tafsilin mutanen duniya tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta mutum nawa za a yi matalakawa da masu arziki mace da namiji wanda zai mutu cikin mota wanda zai kaza kaga ko kalima guda irin ta Allah mutum ba zai iya kawo ba shi yasa tafsirin Qur'ani ana ta yi can da an yi kuma har yanzu kuma za a ci gaba da yi kuma har duniya tashi ba za a iya kare tafsirin Al-Qur'ani ba dan ba za a iya kewaye ilimin Allah da sani ba wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ina fata an fahimci ni shi yasa wannan asarfa gaskiya magana ce wadda bata da wani amfani ga dalibin ilimi mun kawo ta saboda kada mutum ya zo ya iske a a ce a a mutane za su iya Allah ne ya hana su a in ma za su iya din bismillah ba yadda za a yi mutane su koyi mahalicin su Bai.
sun yi kadan su yi irin yadda Allah yake yi Wa mutum.
wallahu ta'ala alam laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir Kwarai da ku. Allah ya saka da alheri malam.
Amin, amin.
Malam abu na bakwai da muke son mu tambaya kaifiyatul idraki a wutar al-ijaz.
to ya ake yi a gane al-i'jaz Mm.
ya ake yi a gane al-i'jaz na al-qur'ani to shi ijazi na qur'ani in lughawi na za a komo cikin ilimin lugha in kuma na ilimin bincike na likitanci za a koma cikin likitanci kenan duk ijazin da anka faɗa za ka koma cikin ilimin nan da aka kware shi yasa mafi yawancin masu imani da alkur'ani profesoshin ilimin bincike a turai su suke imani saboda su suke gane abin da aka faɗa gaskiya ne shi ko logawi za a dawo ga larabawa na wancan lokaci ko ku waɗanda suka karanta larabcin na larabci yanzu da kuma mutane waɗanda ba laraba ba waɗanda suka karanta larabcin to ta hanyar su ne za a gane al-ijazul qur'ani kenan waɗanda ilmuka guda biyar in ka karanta su nan da za a gane qur'ani da mu'jiza dan baka samun irin abin da qur'ani ya zo da shi ina fata ana fahimta ta Kwarai.
na na'am yaren larabci na biyu tarjama yanzu qur'ani daban tafsiri daban tarjama qur'ani daban Qur'ani maganar Allah ce. Tafsiri kuma sharhin da an kai ma Qur'ani da Larabci don a gane shi. Tarjama kuma traduction ce an fassara Al-Qur'ani da wani yare. Duk yadda zaka karanta traduction ba za ka gane Al-Qur'ani da kyau ba sai ka koma cikin Larabci.
Kwarai.
To bayanin da kuma za a yi ma Al-Qur'ani da Larabci sharha ce sai wani malami ya yi iya binciken shi ta wani fanni sai wani ya zo ya ƙara. To wannan ke nuna baka cewa shi Al-Qur'ani ya ɗauki da mu'jiza. An gane ko?
Kwarai.
To na uku kuma alwaka duniya yanzu ta ci gaba game da technology da kere-kere da mi da mi da mi har yanzu ta kasa gano kuskure guda na alkur'ani har yanzu duk ilimin turawa sun kasa kawo sura guda ta alkur'ani kaga wannan yake nuna maka cewa yadda ake gane qur'ani ya zama mu'jiza babu wani abu wanda ya faɗa wanda aka gano ƙarya ne babu wani wanda ya iya yin qur'ani ta fuskar lafuzza babu wanda ya iya kawo ma'anoni irin na alkur'ani Babu.
kuma tarjama Qur'ani shi yasa ma ɗaliban da suke karatun Qur'ani da English ko da French ko da wani yare kar su sa tsammanin su malamai ne domin wanda ya maka fassara tana yiwuwa kalima guda bai fassara ta daidai ba koko ya fassara ta amma tana buƙatar bayani shi yasa dole sai an koma wajen malamai Kwarai.
to kaga wannan i'jazi ne na alqur'ani wanda kuma duniya ta tabbata haka duk technology da akwai a duniya a 2006 America ta yi wani alqur'ani sunansa Furqanul Haqq an gane ko in ka dibi jarida ta at-tawasul ta kasar Libya sun kawo shi suka sa shi sama internet ina yake bai yi wata shida ba ya bace Ya bace. Wa tare da ko America yanzu ga- game da ilimin duniya ta ami ta jagoranci duniya Kwarai.
amma da suka zo wajen fagen alkur'ani sun kuma yata mutum. Babu.
Allah ya kyauta Amin, amin. Lalle wannan kwarai ku saboda huskoki na abin da ya shahi idiraki shi ne kamar yadda malam ya yi bayani wajen bincike-bincike kowane fanni Na'am.
ana iya gano sissa da yawa so da yawa za a ga sun bi wannan hanya sanadiyar shi ko kuma sun yi imani Na'am.
ga wannan. tunda abu ne ka ta sai ka ga karshen abin nan Na'am.
sai ka ga abin nan so da yawa mutum zai zuwa ya ce na ta yi na yi binciken kaza Na Sai a gano ce, ya- "Ai, na gano wannan a ce ai alƙur'ani Sa'ani ya riga kusan shekara dubu ɗaya- ɗaya ɗaya da kaza ɗaya ya faɗi wannan abin.
sai ga yayi imani haka haka sannan kuma magana ta wannan tarjama na'am da da me ake cewa abin nan Traduction, mm.
wanda mutane kai translation to dole sai an samu kuskure waɗansu suna kuskure wajen fassara ba saboda ko gobe Mhm.
malamai da suke bayani suka ce idan kana son ka iya fassara abu Mhm.
wani yare zuwa wani yare to duk yarukan guda biyu sai ka fasan sai su ka san su mm.
to shi saka ganin muna haɗuwa da matsala Gaskiya.
yanzu fassarar da malam kaɗan ɗoko cewa a fassara alkur'ani da faransai ko da hausa ko da wani yare Mhm.
irin tarjamar tan Mhm.
wanda aka rubuta Mhm.
kamar da kun kai isharar cewa mutum huga shi tunanin malami ne Mhm, to mhm.
so da yawa kun mutane suka zama malamai Eh, tsawon to ga da bangare Allah ya kyauta to mutum yaushe na kai baka san larabci ba kuma ka ce kaza ka kaza ka ce kuma ka fassara larabcin da yarenka in kana jin Hausa to ya kamata a ce larabcin ma kana ji haka ne haka ne in kana jin faransa ya kamata a ce larabcin ma kan kanshi kana ji kuma ka sai faransa Haka, wannan haka.
Allah dai ya taimaka Allah ya Amin, mana amin.
jagora Amin, amin.
Allah. abu na takwas malam da muke son mu abun gashi asalu ziya- ziyadatu eh, ziyadatul imanu fi ijazil qur'an ijazin qur'ani yana ƙara mana imani Mhm.
saboda yanzu misali qur'ani ya ce ba za a iya kawo tamkasa ba a cikin yare kuma ya tabbatar da wannan to sai wani ya zo ya ce mana a shi sai ya ce shi bai da qur'ani da gujin Allah ba sai muka ce to ka tahi ka kawo irin sa sai ya ƙara rasa bai kawo ba kaga ya nuna mana cewa eh, qur'ani ya ƙara mana imani Barai.
Qur'ani yanzu mu musulmi ba mu da ilimin kere-kere. Amma ababen da Qur'ani ya faɗa waɗanda suke da ilimin kere-keren sai sun yi iya zurfin binciken sai su gane irin abin da Qur'ani ya faɗa kenan.
Barai.
Kaga da mu ne musulmi muka faɗa sai a ce kai littafin suna suke gyarawa. To waɗanga masu binciken ba musulmai bane ya aka yi suka zo iya inda Alƙur'ani yake. To kaga wannan yake nuna cewa Alƙur'ani daga wajen Allah yake.
Kwarai, kwarai.
Ina fata an fahimce ni.
Kwarai.
Domin da mu ne musulmi muka bincike muka tabbatar da abu sai a ce mana "Ah, wannan eh, dubara ce irin tamu. Amma da Alƙur'ani ya tabbatar da cewa da Alƙur'ani ya tabbatar da cewa kaza kaza ne. Sai Bature ya yi bincike profesa wanda duk duniya shi yake ji a wannan fage ya gano abin da Qur'ani ya faɗa gaskiya ne kaga wannan yake ƙara muna imani da Alƙur'ani Kwarai.
kuma ya bude muna kofa ta da'awa Mhm.
wadda za ta taimake mu a cikin wannan Kwarai, ab- abin nan mu tabbatar da gaskiya alkur'ani ga duniya kuma muna daga kanmu don saboda ba mu muka faɗa ba mailimta suka faɗa kuma littafin mu ya tabbatar da wannan Kwarai, kuwa.
ina fata an fahimci Kwarai, kuwa.
Mm.
jazakallahu khairan malam amin amin abu na tara malam na kusa ga na ƙarshe shine ijazul qur'an min al maqasid al asliya lil qur'an al karim na'am dama qur'ani daga cikin dalilin da suka sa Allah ya saukar da shi dan ya gajiyar da shine al-maqasid shine daga cikin dalilin da suka sa saboda al-qur'ani dan ya gajiyar da bayi ba za su iya kawo shi ba domin idan za su iya kawo shi to ke- nan qur'anin ya tashi aiki to in ko qur'ani ya tashi aiki shi ko Allah ya alƙawalin daga qur'ani ba zai sake turo wani littafi ba kenan ko shi ko qur'ani shi ake son ya zamanto kundi har tashin duniya Kwarai.
to shi yasa yana daga cikin al-maqasid al-asliya na inzalul qur'an domin maqasid al-inzalul qur'an suna da yawa mun taba fadar su an sabkar da qur'ani don saboda ayi hukunci da shi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah an sabkar da qur'ani don a fitar da mutane daga cikin duffai na shirka da kafirci da munafinci da zalunci zuwa ga hasken imani da ibada da ɗabi'o'i na gari kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur an sabkar da qur'ani don ayi tadabburin ayoyinsa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab an sabkar da qur'ani don a tabbatar da tauhidi hadha balagun linnas wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid wa liyadhakkara ulul albab an sabkar da alqur'ani don a bayyana lafuzzan shi a bayyana ma'anar shi ga duniya wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun an sabkar da alqur'ani dan saboda a tabbatar da zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila an sabkar da alqur'ani dan a tabbatar da zuciyar magoya bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil mu'minin da sauransu masha Allah an sabkar da shi don a karanta shi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alayhim alladhi awhayna ilayk to waɗannan maqasid ne qur'ani ya fito da su bara karu barara karara to akwai maqasid waɗanda bai faɗe su ba amma istinbadin su za a yi tun da Allah bai ce na saukar da Qur'ani ba dan ya zama to mu'jiza amma da ya kalubalanci mutane suka kasa kawo shi ya nuna cewa ashe cikin su yaki zamu fahimci cewa dan Qur'ani ya zama to mu'jiza ne duk da yake bai kira shi mu'jiza ba amma ma'anar abin da ayoyin Qur'anin suka suka kumsa na kalubalantar duniya ba za ta iya kawo shi ba to ya nuna mu'jiza ne shi yasa akwai illa wadda an bayyana ta akwai illa kuma wadda fahimtar ta zamu yi da Allah bai so Qur'ani ya zama mu'jiza ba da yanzu an yi irin alqur'ani Kwarai.
ina fata ana fahimta ta to wannan shine wato rubbama nukta ta karshe duk da yake akwai abubuwa da bamu faɗa ba a karatunmu na awar da zai zo za mu dan tattauna akan wasu nau'uka na ijazi da kuma littattafan da ya kamata ɗalibin ilimi ya bincika in ya so sai mu shiga maudu'in mu na gaba insha Allah rabbul alamin eh za mu dakata na saboda lokaci yayi insha Allah anan ya kamata mu dakata insha Allah za mu je hutu na minti goma insha Allah za mu dawo tare da malam da fatan Allah maɗaukin sarki shi muna jagora sannan kuma Allah ya ƙara malam fahimta mu kuma Allah ta'ala shi azurta mu aiki da abin da aka karantar da mu insha Allah sai dai an jima kaɗan bayan minti goma za mu dawo insha Allah assalamu alaikum